أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هو muna jaddada godirin ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haɗuwar mu a wannan masallaci ne da albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba kusan yan kwayo muna sa ran insha Allah shi ne darasin mu na karshe a wannan littafi mai albarka fatan mu shine Allah madaukakin sarki ya anshi abinda muka gabatar na darussa a cikin wannan littafi na mai albarka wanda ka tashi darasin yau in Allah yadda zai kasance shi ne fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idan kana rajul kana rajul idan aslam allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وآتني وارزقني idan mutum ya musulunta farkon abin da annabi ke fara koyar da shi shine sallah manzo Allah zai ce akwai da wannan mutumin sallah sannan ya umarce shi da faɗin waɗannan kalmomin su ne Allahumma ghafirli Allah ka gafarta min wa rahamni Allah ka yi min rahma wa hadini Allah ka shirye da ni wa atini Allah ka bani lafiya warzuquni kuma Allah ka arzuta ni sahabiyul hadith sahabin da ya rawaita hadisin هو طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه شين طارق بن أشيم الأشجعي الله يددش وجاء في رواية أخرى يدعو أون رواية دبم فإن هؤلاء تجمع, تجمع لك دنياك وآخرتك waɗannan kalmomin sukan haɗa ma duniyarka da kuma lahirarka inna afdalad du'a mafifici a cikin addu'a shine alhamdulillah wa afdalul zikiri mafificin ambaton Allah shine la ilaha illallah sahabi da hadis sahabin da ya rubuta hadisin huwa Jabir ibn Abdullah shine Jabir ibn Abdullah qauluhu fadan shi da yace afdalul zikiri la ilaha illallah li'annaha kalimatut tauhid saboda ita ce kalmar tauhidi wa tauhid la yumatiluhu shay' shi ku tauhidi babu abin da ke misaltuwa da shi wa huwa al-fariqu bayna al-kufri wal iman shine ke raba tsakanin kafirci da imani wa li'annaha ashaddu tazkiyatan lin-nafs saboda kalmar tauhidi ita ce tafi tsarkake rai wa tasfiyatan lil-batil kuma tafi tsaftace barna wa tanqiyatan lil-khadir tafi tace hadari min kubutan nafsi daga cikin datti na zuciya wa aqrada lishaitani kuma shine abin da yake kore shida kauluhu kadan shi da cewa afdalud du'a mafificin addu'a shine alhamdulillah لأن الدعاء saboda addu'a ibaratun an dhikrillah ta'ala abinda ake nufi addu'a ibara ce akan ambaton Allah madaukakin sarki wa an tullaba minhu haja da kuma neman bukata biyan bukata a wurin Allah walhamdulillah yashmalu kuma idan mutum ya ce alhamdulillah to ya tattaro dukkanin neman biyan bukatu a wurin Allah madaukakin sarki fa inna marhamidallah saboda wanda ya bi Allah ala ni'imatihi a bisa ni'imar da Allah ya masa tabammana hamdahu talabal mazid tazammana hamduhu godiyar da ya ga Allah ya tattaro talabar mazidi neman ƙari cikin abin da Allah ya bawan shi na ni'ima shi yasa Allah ce la in shakartum la azidannakum idan har kun gode zan kara muku mun riga mun sani abinda ake ci da shi godiyar Allah shine sarku jami'i ma an amallahu bihi fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala mutum yayi amfani da dukkan ni'imomin da Allah ya masa wajen yi wa Allah da'a wannan shi ake ci shi da shi godiya ga Allah to sai albaqiyatu salihat kalmomin da ake ce da su albaqiyatu salihat sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sahabi alhadith sahabin da yayi hadith man huwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu shine Abu Sa'id al-Khudri Allah ya dade shi kauluhu fadan shi da yace al-baqiyatu salihat ayyul a'malu salih yana nufin ayyuka masu kyau allati yubtawa biha wajhullahi ta'ala wanda ake neman yardan Allah maɗaukakin sarki da su wa ya buka lissahibiha ajaruha abadan abadi wanda kuma ladan ke wanzuwa tare da kasancewa ga wanda ya yi har abadan abada wannan shi ne abin da bahaushe ke cewa asalin kalmar kalma ce ta larabci a ce abadan abadi bahaushe kuma ya ce har abadan abada ƙala ta'ala Allah ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ya ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin tasbihi an abdullah bin amr radiyallahu anhu ma qala ya tabbata daga abdullah dan amr Allah ya dade shi yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya'qilu tasbiha bi yaminihi na ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kidan ya tasbihi da hannun shi na dama wa kad allala annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawl zalika bi qawl manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi ta'lilin wannan da fadan shi da yace innahunna mas'ulat mustanqiqat saboda ya san shi mas'ulat abiban tambaya ne mustanqiqat kuma za a sanya fi kurshi saboda gobe kiyama kowace gaba ta jikin mutum ita za ta yi kurshi ta ba da bayani wajen abin da ta yi wutas baki zai iya magana ne kawai cikin abin da ya faɗa amma hannu zai yi tabirin abin da ya aikata kafa ta yi tabirin abin da ta aikata hakanan idanu kunne da sauran gaɓar baki daya kama ja fi hadisin akhar kamar yadda ya zo a wani hadisin daban ya ce wal ma'ana abinda ake nufi annahunna ya shahadna yau malkiyama ta bidari ranar alkiyama za su yi shaida da hakan fakana abduhunna littasbi kulla tasbihinsu a yi shahidun ila batin yadi shi ke shaida ga abin da ke ɓoye a cikin hannun aula min tasbihi bil hasa wannan shi ne fi dacewa sama da mutum ya ɗauki tsakowa yana gida tasbihi da ita misali mutumin da zai tasbihi ɗari ya ce lissafa tsakwai ɗari duk tasbihi in yayi ya ɗauki tsakowa ya saka duk tasbihi in yayi ya ɗauki tsakowa ya saka har sai idan ya kammala tsakwai wani ya san cewa ya tasbihi ɗari to mutum ya hori kanshi tasbihi da hannun shi na dama subhanallah subhanallah subhanallah irin yadda annabi ya hori min anwa'il khairi wal adab al jami'a yana daga cikin nau'o'an alherai da kuma ladubba al jami'a wanda sun tattaro komai da komai idan kana jin kullai idan dare yayi aw amsaytu ko kuma kun maraita lokacin yamma yayi kuffu subyanakum ku kame yaranku فإن الشياطين تنتشر حينئذ سبول الشيطان سنة فتاة وأن اللوكش فإذا ذهب ساعة من الليل إذا كما دري ياشبو ونينكي ندري ياشبو فخلوهم كنا يبرم يارنكو وسكيسو وأكلكوا الأبواب كله قوفه وذكر اسم الله وأنبت سونا الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا شيطان بايا بودي قوفا دي كيفي وأوفوا قربكم sannan ku daure salkuna salkuna jam'in salka salka mazumi ne na ruwa wanda ake yin shi da fata a wancan lokacin abinda yake nufi anan duk da babu salkar a yanzu to kada a bar mazuban da ake zuba ruwa a buɗe bayan wannan lokutan wa zukuru smallah ba ambaci sunan Allah wa khammiru aniyatakum sannan ku rufe aniyatakum korai ko kuma dukkan mazubai baki daya kada a bar su a buɗe shine ma'ana wa khammiru aniyatakum wa dhkuru smallah ku ambaci sunan Allah walau am ta'ridu alaiha shay'an koda ku ma'ana ku ambaci sunan Allah idan za ku rufe koranku wa atfi'u masabihakum sannan ku rufe fitilunku ma'ana kada mutum ya kwanta cikin fitila cikin haske to wannan wata hikima akwai abin da ake ce da shi wato bara'atul maqda bara'atul maqda wani hikima ne daga cikin hikimomi na masu magana ko masu rubutu cewan shi min anwa'il khairi wal adabi al jami'a nau'o'an ayyukan alherai da kuma ladubba wanda sun tattaro kowane abu wannan na nuni abinda malam ke sanya rubutu akan shi a ƙarshe ya yi magana ga duk abin da yake ganin haƙƙi ne ga ɗan adam ta fuskan koyar da shi azkar na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin awa ashirin da hudu to malam yana ganin ya kammala wannan yasa sai kawo mana maganan karantarwa ta annabi idan yamma ta yi ko kuma dare ya yi ya ya kamata mutum musulmi ya yi mun riga mun san shaidanu suna ganin 'ya'yan adam amma mutane ba sa ganin shaidan kuma yadda ake samun mutanen kirki kuma a samu maƙetata a cikin mutane hakanan a cikin aljannu ana samun na kirki kuma ana samun maƙetata to idan ya kasance kana ganin mutum baya ganin ka to wannan zai faraya ma cewa ka cutar da shi wannan yasa ɗan adam a manufan shi ta cuta wani sa'in yake yin sihiri ko siddabar ko sirkulle ya ambace shi da layar zana galibin masu yin layar zana ba suna yin ta bane don wani maslaha ko amfani suna yi ne don cutar mutane barawo zai je yi sata a zai je wani ha'inci mutum zai zalunci wani za a yi kisan kai da abin da ya kama da wannan sai mutum ya yi sihiri ko sirkulla ko saddabarun da ba za a gan shi ba amma don ya cuci mutane to haka nan ga ina ga shedanun da su haka halitta su Allah madaukin sarki yayi suna da ikon da za su sarrafa su rikida ba za ka iya ganin su ba to in ya kasance akwai mamugunta a cikin su masu keta kaga wannan zai zama cikin sauki sai ya cutar da kai to sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan daren yayi abinda ake bukata mutane su kame yaran su a nan sai nake son mu fahimci wani karantarwa wani abin mamaki a da magabata sukan yi ƙoƙarin tsabbaka addini alika addini tare da karantarwar al'umma suna tafiya kafaɗa da kafaɗa wani abin baka iya ganewa baka sanin cewa karantarwa ce ta addini sai in hali ya kama mun tashi a gidajenmu na hausawa mun san cewa da rana ta faɗi za ka samu ba a barin yaro yana wasa lokacin da rana ke faduwa za a gargado yara su komo gida ƙananan yara kuma a ɗauke su a goye ba mu san hikimar hakan ba mu abin da muka ɗauka da can wani aiki na al'ada ne sai kaga yaro ƙarami ko a hannun yaro ko hannun yarinya sai a ce ba ni yaron wannan sai mahaife shi ta ansa ta goye kayanta to a shekaran karwa ce ta addini kafin yanzu mutum sai ya ɗauka cewa al'ada ce irin ta iyaye da kakanni to sai manzon Allah ce a rufe kofa saboda shedan baya shiga gida da dare sannan karantarwa ce idan magarba ta yi a rufe mazban abinci a yi kokari duk inda wani mazubin ruwa ke a rufe shi sannan mutum sai ya rufe fitila kafin ya kwanta malam yace sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin huwa Jabir bin Abdullah shine Jabir dan Abdullah Allah ya dade shi fadan shi da yace julhul layl cikin dare ay zalamuhu yana nufin duhun dare wa yuqalu ana fada a ce ajnahal layl idza aqbala zalamuhu ajnahal layl dare yayi duhu idza aqbala zalamuhu idan duhun daren ya fuskanto wa asalin januhi asalin kalmar aljanu shine almayin karkata kauluhu kadan shi da yake ku kusu diyanakum ku kame yaranku ai innahum min al-khuruj fi dhalika al-waqti ma'ana ku hana yaranku fita a wannan lokaci kadan shi da yake fa inna shaytana tantashiru ko fa inna shayatin tantashiru shaytanu suna yaduwa فيخاف على الصبيان في ذلك الوقت من إيذائهم وشرهم saboda ana jiyo yara tsoro a wannan lokuta na daga cutarwan shedanu da kuma sharrin domin sukan cutar da 'ya'yan adam kwarai su shiga jikin su ta hanyar musu illa faɗan manzo Allah da ya ce wa aglikul abwa ku rufe kofofi fihi maslahatun diniya wa dunyawiyya a ciki akwai maslaha ta addini akwai kuma maslaha ta zamantakewar duniya kiratar la'ankus akwai tsare rayuka wal amwali da dukiyoyi min ahalil abafi daga ma'abuta wasa wal fasadi da barna wala siyama shayatin musamman shedani domin idan mutum ya gidan shi rufe wani azalimi ba zai shigo ba a wanda ke yunkurin haya bango domin ya yi mata addanci kuma sai ya iske gidan a buɗe kaga abin nema ya samu kenan wurin yanzu shekaran jiya kwanaki biyu da suka wuce ko uku makwabcin masallacin na Allah jikin shi masu gafara aka barayi suka haura gidan shi babu gaira babu dalili wanda su ne sila su ne musabbabi na rabuwan shi da duniya tashin hankali irin wannan dalilai ka ba ya zama kai ne sila na raba mutum da rayuwar shi da duniya kai ne dalili kai ne dalili kamar yadda 'ya'yan mutum su koma marayu wanda ke kula da tarbiyyarsu kula da ciyar da su shayar da su ba su lafiya yi musu tufafi ko yadda su ilimin addini ko yadda su na zamani wanda ke ɗaukar nauyin su a ce kai ne sila kai ne dalili kai ne dalilin da yasa ta sa mata shi ta rasa miji ta koma gauruwa me za ka gaya wa Allah madaukin sarki gobe da kiyama me za ka gaya wa Allah ranar alkiyama kai ne sila na kasawa ne a bar duniya me za ka amfana da shi duk abin da za ka samu a wurin shi na dukiya kaddara ya kai biliyoyi wannan ba zai kara ma ko da sakan ɗaya a duniya ba idan iyalin shi da makwabta da hukuma ba su iya gano wane ne ya kisan ba Allah maɗaukacin sarki ya sani kuma wanda ya kisan ba zai koyi masa ba kuma wanda aka kashe inda ya tafi shi ma wanda ya kisan can zai ji wani mai hikimar magana ke cewa law sabar alqatilu lamatul maqtul wanda ya kisa da yayi hakuri wanda aka kashe din ma zai mutu tunda kwanan shi zai kare domin babu wanda Allah ya taba kaddarawa cewa wani zai dawwama amma ka shiga gidan mutum kai masa addanci ka debi dukiyar shi sannan ka nemi rayuwar shi wannan bala'in ya kai bala'i mutane zukatansu sun je kashi ba su da imani wallahi kisan mutum ba karamin musiba bane Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai in akwai haƙƙi wani haƙƙi ne ke sanyawa a kashe mutum ran mutum musulmi idan ya kashe wani musulmi dalilai na shari'a sun tabbata akan shi to hukuncin kisa ya hukunci idan a rai musulma ta yi ridda ta bar addinin musulunci mai ran sai a kashe shi ya tabbata da dalilin shari'a idan mai ran muhusani ya yi zina kuma zinan ya tabbata a shar'ance hukuncin kisa ya hukun shi wannan su ne dalilai wanda ke sanyawa a kashe ran mutum to amma kawai saboda neman duniya mutum baka ba shi ajiya ba halal din shi yake nema ka je ka zama kai ne sila ta rabon shi da duniya al'amarin ya kai inda yake halin ya kai hali ubangiji Allah ta kake da haka iyalin wanda suka rasu muna musu abi Allah gafarta masu Allah ya fi masu su kuma waɗanda suka aikata aikin su da Allah madaukakin sarki Allah yana kallon su kuma ya san su wani abu da suka jahilta ko kuma in ce suka tsandare ido akan shi mutumin da ka kashe gobe alkiyama duk abin da ya dauka na laifi a rayuwar shi za a dauka a dora ma a nauyin a mizanin duk abin da mutum yayi na ba daidai a rayuwar shi ba wanda gobe alkiyama Allah zai mar hisabi wanda ya kisan za a dora laifin akan shi wace riba ya samu sannan gobe alkiyama a filin alkiyama zai je ya ci kwalar wanda ya kashe shi ya jawo shi a gaban mutane ya zo da shi wurin Allah Allah wannan shi ne sila dalilin rabuwa na da duniya Allah a tambaye shi mai lai ya kashe ni wani laifi ne masu to me za ka ce wa Allah gobe da kiyama a gaban wanda ya san ka da wanda bai san ka ba nan ka cutar da mutum ka raba shi da duniya ka kama iyalin shiga yajin ka da wuka mace miskiniya miskiniya tana yunkurin kare mutuncin mijinta amma an sa wuka an yi mata rauni da wani dalili wannan bala'in har ina Allah ya sauƙaƙe manzo Allah yake cewa wa auku qirabakum ma'ana ku daure mazubanku shine ay shiddu warbidu ra'asa qirabakum ra'asa qirabikum daure kawunan salka mazuban ruwanku wa khammiru aniyatakum ku rufe ƙoranku a yi gaddu mana ku rufe su ƙauluhu faɗan shi da ya ce walau an ta'aridu alaiha shay'a ayil aniya ko da kun bijiro da wani abu a kanta wa ja'a fi lafzi ya zo a lafazi wa khammir ina'ak walau bi'udin an ta'arada alayhi wato ku rufe mazubanku ko da ta hanyar ɗora wani abu a kai ma'ana ku gitta wani abu a kai sai ku rufe su ƙalan nawawi imamun nawawi ya faɗa rahimahullahu Allah ya masa rahama fi sharhi muslim a sharhi na sahihi muslim yace hadal hadis fihi jumalun wannan hadisin akwai jumloli min anwa'il khairi wal adabil jami'a na daga nau'o'an alherai da ladubba aljami'a li masalihil akhira wanda sun tattaro maslaha ta lahira wa duniya da kuma duniya baki daya fa amara sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al'adab manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da waɗannan ladubban allati hiya sababu salamati min ida'i shaytan wanda su ne sababi ko dalilin kubuta daga cutarwan shaytan وجعل الله عز وجل هذه الأسباب الله مدوكين سلكي يسني وأنن سببا سزم أسبابا للسلامة من إيذاء سوني سببا قبوتا دسيلا دقشوتا وانش فلا يقدر على كشف إناء idan mutum ya rufe ƙwaryen shi ko mazubi da kowane abu ko da ko ta hanyar ka ɗauki ice ka ɗora a kai ka ɗauki ice ka ɗora a kai iccen da bai rufe ƙwaryen ba shedan ba zai iya yayi wannan ishan ba ba zai dauke shi ba mun gane da kyau domin cutarwar da shedan zai yi wa mutum idan ya illata masa ruwan da zai sha ya fi zama hadari sama da wani kwari ya zo ya sama baki a ciki to sai manzo Allah yake cewa idan ma'anan idan mutum ya kawo wani abin gitta akan ƙwaryan cikin nufin Allah madaukakin sarki babu abin da zai cutar da mutum wa la halla saba baya iya shiga cikin mazubin la fataha ba ba zai iya bude kofa ba wala iza asabiyin sannan ba zai iya cutar da yaro ba wa ghairihi da ma wani wanda ba yaron ba idza wujidat hadhihi al-asbab idan an samu waɗannan dalilai da aka ɗauka wanda su ne dalilai na neman kariya wallahu al-muwaffaq Allah shine muke neman dacen shi da muwafaka sallallahu Allah ya tsira wa sallama da aminci wa baraka da albarka ala nabiyyina Muhammad ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in malam yake wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wanda ke tasirin littafin ya faɗa shi tamma bihamdillahi ta'ala a at-tasihu li hadha sharhi yunkurin gyara wasu kusakure na wanda littafin ya cika da izinin Allah wata aliku alai da kuma ta'aliki akan shi wannan ya faru ne fi da khamis ashara ranan sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida hijiriya wa qad raja'ana sharha mun yi muraja'an sharhin ma a tashihihi tare da gyara shi wa taliki alai da kuma ƙarin bayani akan shi marrat ba so ɗaya ba so bi ba kana akhiruha ƙarshen dai ya kasance lailatul sabti a daren asabar al-muwafiq wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai hijiriya walhamdulillahi alattamami godiya ta tabbata ga Allah alattamami a bisa cika wa sallallahu wa sallama wa barak Allah maɗaukin sarki da ya tsira da aminci tare da albarka ala nabiyina Muhammad ga annabin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da alayen shi da sahabban shi baki ɗaya marubucin littafin shine abu abdurrahman sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani to kamar abin da dazu na faɗa cewa cikin nufin Allah yau muka kawo ƙarshen karanta wannan littafi namu mai albarka wato shine littafin sharhu hisnul muslim wato sharhi na hisnul muslim wanda cikin nufin Allah mun fara karanta littafin mun fara karanta littafin a rana irin wannan da muke darasin a cikin ta shine ranar Lahadi ranar hudu ga watan uku shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ko da talatin da takwas hijiriya wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida wanda kuma mun kammala shi yau kusan muna sha biyar ga watan sha ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha takwas muna fatan allah madawacin sarki ya ansa abin da muka karanta a ciki to kafin mu kai ga mun yi addu'a yan tambiha ko fadakarwa nake so da mun tattauna da galibi idan za mu hatima mukan gayyato wasu daga cikin shugabanni da kuma abokan karatunmu da ma wasu daga cikin malamanmu su ƙara tunatar da mu wanda da mun yi da su cewa in Allah ya sa mu ya kai lafiya za mu yi shi ne a sati mai zuwa to sai naga akwai ayyuka gaban mu ban san wani shawara za ku bada ba sa littafin mu dai kamar yadda muka alkawarta arba'una hadis na imamun nawawi shine za mu sanya bayan wannan da izinin Allah madaukakin sarki to amma abubuwan da muke ke gabanmu yanzu muna da tunatarwa wanda ɗaya daga cikin ɗalibanmu za ta yi tare da malama karima sannan akwai musabaka ta hadisi da muka haddace ita ma za mu yi ta to sannan muna son mu kirawo malaman wayannan abokan karatunmu kamar irin su malam aminu ala aminu ahmad wanda kusan shi ke tafiye da darussan duk in hali ya kama bana nan wurin kamar irin su malam isa bi hassan wanda yake ma'aruf ne a wurinku kamar irin su malam yahaya salu wanda shi ma tare muke da shi a wannan kwamiti kamar irin su malam sanda allah ya saka musu da alheri da kuma shugaba shine malam abba madu to wayannan za mu gayyato su domin mu ba su koda minti biyar biyar su yi tsokaci akan abin da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka tun da cikin nufin Allah ga har mun kammala littafi na hudu daga lokacin da muka fara darasi to ban san menene shawarar yan uwa cikin waɗannan abubuwan guda uku da ke gabanmu wanne ya kamata a ce mun fara gabatarwa kuma ya kamata mu yi shi malama karima abubuwa guda uku ce gabanmu akwai tunatarwa da za ku yi mana mu ba ku lokaci sannan akwai musabaka da muke son za mu yi ta wanda suka haddace hadisan hadisi arba'un hadis sannan akwai tunatarwa ta su wannan yan uwa da na faɗa to da ni a tsarin da dai sai na bar shi in Allah ya tsara mu ya kai lafiya sati mai zuwa sai mu ba ku dama ku gudanar da tunatar wasu abu na farko kenan sha hudun rana ya ta yau kuma sai mu gudanar da musabaka ta hadisi wadda muka alkawalta ashirin da ɗayan rana ya ta yau kuma sai mu gayyato abokan karatunmu su zo su yi muku nasiha in yi sosatin sama in muna dare kuma mu dora daga inda muka tsaya idan muna ganin tsarin yayi haka to muna iya in kuma muna ganin akwai gyara to ya ko gani wa alaikum salam na'am maganan yana bukatan kowa ya toka alwasan baki shi to to a shawarta a ga abin da yake